أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a sha hudu da watan muharram shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha biyu da watan takwas shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine aljami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 80 daidai zan mu tashi a cikin kitabu mawaqitu sala zan mu tashi babi na 31 babi na 31 wanda al-Imam bukhari ke cewa babun la ya taharra salata qabla ghurubi shams baban da ke bayanin cewa mutum kada yi kirda dan sallah yayi kirda dan sallah kafin hadawar rana rana ta je gab da hadawa mutum ya kirda du wannan lokaci ya nuhaci wannan lokacin ya ce yayi sallar nafila a wannan lokacin wannan ba ai hadisan da suke bayani akan wannan al-Imam yake son tabbatar mana da su zan mu tashi hadisi na 585 al-imam al-bukhari wa bi sanadi al-muttasil ila al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala qal حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتهرى احدكم kada dayanku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada dayanku yayi kirdado fa yusalli inda tulu'i shams yayi sallah a lokacin hutawar rana wala inda gurubiha ko kuma lokacin hadawarta wannan lokuta guda biyu kada mutum ya kirda don yin sallah a cikinsu wannan hadisin yana ga ruba'i ne don daga abdullah ibn yusuf malik nafi ibn umar mutum hudu ne tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da al-imam bukhari yana cikin ruba'iya tana al-imam bukhari wanda suna da yawa ba kamar sulasi ba kuma mun gani cewa nan gurin ɗalibin malamin al-imam bukhari ɗalibi ne ga al'imam malik shine abdullahi ibn yusuf a tunisi na garin masar don bukhari ya malik yana da ɗalibai a ko'ina duk da a madina yake zamana amma suna zo mishi hadisi na gaba na 586 al'imam bukhari bi sanadi al-muttasil ilaihi ya ƙul haddasa na abdulaziz bin abdullah قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال yake cewa أخبرني أضاء بن يزيد الجدئي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول شي ياجي أبا سعيد الخدري ينا تشيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زان الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا لا صلاة بعد الصبح باب صلى باين الصبح حتى ترتفع الشمس حسيرانا تدغو ولا صلاة بعد الأسر باب صلى باين الأسر حتى تجيب الشمس حسيرانا تفادا wannan su ne hadisai da wani imamul bukhari ya kawo da ma na gabansu wanda ke tabbatar da abin da yake nihi a nan gurin annabi alaihi salatu wasalam ya ce la salata ba da subhi babu sallah bayan asuba haka nan babu sallah bayan la'asar khabarun ma'anahu nahai labari ne annabi ya bada amma kuma yana nihin hani ma'ana cewa ka ai daidai yake ce la tusallu qabla qabla ba'da subhi hatta tartafi wala tusallu ba'da al-asr hatta tajiba shams daidai yake da wannan wannan iri irin shi yana da yawa a Qur'ani Allah ya wadi labari amma ba labari yake nihi ba yana nihin hani gami da abin alhajju ashhurin ma'lumat fa man farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ga ganin Allah ya ce babu kaza a cikin hajji wannan abubuwan guda uku babu su a hajji in ka je kuma gashi kana iya samu musamman a wannan lokacin namu zaka ga wani takana sama saboda je yi batsa ya tahi saboda je yi sata ya tahi to labarin Allah ya zama da ƙarya ba ƙarya bane ba labari yake so ba mu ya ba da labari amma yana nihin hani hakanan a Qur'ani yana da yawa inda Allah zaka ji malaman tafsiri suna ta cewa khabarun ma'anahu nahy labari ne Allah ya bada amma abin da yake nihi shine hani ba mujarradin labarin ko malaman balaga sun tabbatar da cewa a balagance ka yi irin wannan ya fi ƙarhin hani gami da ka ce ma mutum kakka yi kaza don kore abin nema kake yi shi ne yasa Allah yake amfani da irin wannan duk inda ya amfani da wannan to hanin mai ƙarhi ne ya fi da yace kakka yi kaza kakka yi kaza shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da cewa la salata ba da subi babu sallah bayan asuba daidai yake da ka ce in ce masalan duk wanda ya shigo cikin maktaban nan babu shan taba babu yin babu yin dimi to kuma aka shigo sai aka ga wani can hura yana shan taba ba an ce ba labarin da na bada ya zama ƙarya dan dama ba manuhata ba labari manuhata cewa kada mutum yayi amma ku inda labari ne ake bada sai zama na sabanin abin da ya abku shi yasa malamai suke cewa labari ne amma ma'anar shi shine hani abul fatahil ya amuri ya bado daga labari daga salaf da dama suke cewa inna nahaya ani salati ba'da subhi wa ba'da al-asr inna ma huwa ilahun bi annahuma la yatatawwa ba'daha hanin da aka yi gami da sallah bayan asuba da bayan la'asar sanarwa ce gami da cewa ba a sallar nafila bayan su walam ya kasu da lokaci bin nahai kama kasa da bihi waqatul tulu'i wa waqatul ghurub ba shi lokacin aka nuhata ba cewa an hana yin sallah akan shi wannan lokacin kamar yadda aka hana akan cewa in lokacin hadawar rana da lokacin hutar wata akwai bambanci tsakanin su bayan la'asar da bayan asuba ana nihin kawai babu sallar nafila a wannan lokacin amma kuma lokacin da aka ce rana ta je hutawa rana ta je hada lokacin shi don shi karan kan shi ne aka haramta yin sallah a lokacin don shi karan kan shi don saboda ya zo a wata ruwaya annabi alaihi salatu wassalam wani hadisi ke cewa inna hatta dalu bayna qarnay shaytan tana hutawa tsakanin kahon shaytan fahina izin yasjudu lahal kuffar a lokacin nan kahorai suke yi mata sujada sai aka hana musulmi yayi kama da su an yi ruwaya daga alimamu abu dawud da alimamu nasa'i da sanadi mai kyau zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tusallu ba'da subhi wala ba'da al-asr kada ku yi sallah bayan asuba haka nan bayan la'asar kenan kun ga wannan khabarun bi ma'anahu na haikin nan kuma ya zo da hanin ma kirara illa an takuna shamsu naqiya sai in rana ta kasance tatatta ce ma'ana murtafi'a ta dago sai in rana ta riga ta dan dago wannan kuma babu laifi abin da ake nihi da bayan shi shine laysa ala umumihi wa innamal muradu waqtu dulu'i wa waqtul ghurub ma qarabahuma Allahu a'lam yace abin da ake nihi bayan nasu ba bayan su na gaba ɗaya ba bayan su shine lokacin hutawa rana da lokacin hadawarta shi yasa idan mutum ya fahimci wannan ba zai shiga cikin rudu ba da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyu na bayan la'asar sun kubuce mishi da ya shigo cikin gidan shi kuma aka gan shi yana maimaita su yana yin su me yasa dan saboda lokacin ba shi ba aka yi kirdado aka ce ka a yi sallah a lokacin ba lokacin ba mujarradin mutum ya tashi ya kirkiri nafila a wannan lokacin aka hana amma in wata ce ta kama salatul wannan sallah ce ta bukata ko kuma salatul istikhara ta kama sai mutum ya tashi yayi dan saboda shi wannan lokacin ba shi aka dumfara ba da hani aka hana ba kamar daidai lokacin hutawar rana ba ta je hutawa da kuma ta je fada shi wannan shi lokacin shi aka nuha da cewa ba a yi a lokacin shi to wannan ba za a yi ba ko ma a zawatul asbab ne ko da ma abuciyar sababi ce amma mutum ya shigo tahiyatul masjid su kuma wannan bayan sallah kamar daidaiwar haka wannan lokacin da muke mutum ya shiga masallaci sai ya tashi ya raka'o'in shi guda biyu dan lokacin ba shi aka nuhata ba da hani shi yasa aka ga annabi hadisin muslim yana rama raka'o'i guda biyu na kahin la'asar a bayan la'asar ɗin wanda haike ce ma ummu salma ne ina ga cewa wasu mutane suka zo daga wafu da abdulkais suka shagaltar da ni gami da ita mutabakar hadisin da tarjama almanhiya gairu sahiha cewa lokatan da aka hana ya ce wannan bata zo daidai ba falazimuhu Allah ya kasuru lahal mukallif izil aqilu la yastagiru ma la fa'idata fi abinda ake nihi yace mutabakar hadisin da tarjama wadda aka yi hani ba za ta zama na kyarara ba a hili ta hutu hili nan gurin ai cewa bukhari Allah mashi rahama babu la ta harra salata qabla ghurubi shamsi kuma sai kawo cewa la salata ba da subi kenan wannan hadisin nabi babu wajihin mutabaka zahira dan saboda shi wannan ba yana magana ba akan cewa taharri salatu fi hazihi al-awqat hadisi na 587 al-imam al-bukhari yake cewa Allah mashi rahama حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر حدثنا شعبة غندر الله مش رحمة من يتفادى cewa agula ne na shu'ba shi yasa ruwaya shi take da yawa daga al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj an Abi Tayyah qala yake cewa sami'tu Humran ibn Aban yuhaddisu an Muawiya qala yake cewa innakum la tusalluna salatan lalle ku kuna sallatar wata sallah laqad sahibna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun yi abutaka da annabi sallallahu alaihi wasallam famara ainahu yusalliha ba mu ganshi yana sallatar ta ba walaƙar naha anha ya yi hani gami da gare ta ya'ani raka'ataini ba'da al-asr yana nihin raka'a biyu bayan sallar la'asar wannan mai faɗa wannan magana shine muawiya Allah mushi rahama maganan muawiya kuma nan tana ba da nuni akan cewa wa'anda yake ma magana mutanen da yake ma magana sun kasance suna sallar bayan la'asar raka'a guda biyu akan taɗawu'i ratiba sun maida ta kullum kamar yadda suke ake ma azzafar shi yasa yake musu wannan musu abin da ya kore shi na ganin annabi alaihi salatu wassalam cewa bai gaba annabi alaihi salatu wassalam yana sallata ta a wannan lokacin to wani kuma ya tabbatar da cewa ya gani shi ko wal musbitu muqaddamun ala nafi da mai tabbatarwa da mai korewa a ka'ida ta ilimin hadisi wanda ya kore ba a ɗaukan tashi matukar wanda ya tabbatar shi ma sahihi ya ce zuwa gare shi wani ya ce annabi bai taɓa yin kaza ba wani sai ya zo ya ce annabi ya yi kaza cikin sahabbai to za a ɗauki wanda ya ce ya yi don saboda shi almusubitu muƙaddamu alan nafi li'anna ma'ahu ziyadatu ilimin don shi yana da ɗoriya akan wani ilimi shi wancan korewa dai tana yiwa da ya kore shi ne bai gani ba kuma wani shi ya gani wasa ya a tifil bab zai zo a baban da ke bayan shi kanu la yusalli fil masjid annabi bai sallata ta a masallaci kenan kaga kirara sababi ya huto shi muawiya da yace bai ga annabi yana yi ba dan ba a gaban sa yake yi ba a gida yake yi yace kuma ruwayar da ta tabbatar in tana cin karo da hadisan da suka zo a cikin hani e bisa cin karo nake so da hadisan da suka zo a cikin hani li anna ruwayatul isbat dan saboda ruwaya ta tabbatarwa tana da sababi kamar yadda zai zo a baban da ke bayan shi inda sababi da wani dalili shi ne yasa malamai suka yi sanin sallolin wanda zawatul asbab in mai sababi ce ko da bayan la'asar ne ana iya yi hadisi na 588 bi sanadil muttasil ila imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala qala حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن خبيب عن حبس بن عاصم عن أبي هريرة قال يكي cewa naha rasulullah sallallahu an salataini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gami da salloli guda biyu ba'da al-fajr bayan asuba hatta talu ash-shams har sai rana ta huto wa ba'da al-asr da bayan la'asar hatta ta garuba shams har sai rana ta hada daidai yake da hadisan da suka gabata dukkan su suna hani ne akan cewa bayan sallar la'asar haka nan bayan sallan kahin sallan magarba daidai rana tana hutuwa a bayan an gama sallah asuba babu babu sallah sai babe na gaba babe na talatin da biyu babu mallam ya karahi salata illa ba'ad al-asr wal fajr baban da ke bayanin inji al-imam al-bukhari na daga cikin manhaji na al-Imam al-Bukhari wajen kulla abuwa shine at-takhsis ba'da al-umum nan takhsisi ne zai bayan can baya umumi akai wanda bisa hana ba gaba ɗaya ko da yaushe ana iya yin sallah sai bayan sallar wannan la'asar da asuba yace rawahu Umar Umar ya rawaito wannan magana wa ibn Umar da dan Umar wa Abu Sa'id da Abu Sa'id wa Abu Huraira da Abu Huraira hadisi na 589 الإمام البخاري الله مشرها ما كتشا حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أن أيوب أن نافي أن بن عمر قال كتشا أصلي كما رأيت أصحابي يصلون إنا صلى كما يدنقني أبو كينا سنة صلى لا أنها أحد يصلي بليل بزان هانا وني يصلى بتكين دليني ولا نهارا كودرانا كودري كورانا بزان هانا وني بي ما شاء دي دي قدامه gaira an la taharru dolo ishamsu yace sai dai kada ku kirdadi hutawar rana da sallah wala guruba ha haka nan kada ku kirdadi fada ta kenan nan kyarara baban nan ya tabbatar da cewa a kirdade su ne wannan lokutan guda biyu aka hana amma bayan sallar la'asar kamar yadda muka gani bayan daga sallar la'asar in an rawaito cewa an ga annabi yana yi har ma yake cewa wasu ne suka zo wafu da abdulkais ne suka shagaltar da su nafila ba wajibi ba ce inda lokacin haramcin ne ya haramta a yi sallah kamar daidai hutawar rana da daidai haɗa wata da ba zai rama ta ba don nafila ce hakanan muka gani cewa sallu kabar magrib sallu kabar magrib kahin sallar magariba bayan rana ta riga ta haɗa kenan sai nuna mana cewa wannan haɗuwar rana daga mujarradin haɗuwar rana hani ya huta kenan ba wannan tsakanin bane ake nihin cewa an hana sallah وجرد البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواء abinda bukhari yake nihi Allah mashi rahama shine raddin magana wanda suka ce sallah daidai sha biyu rana nafila an hana wa huwa zahir wannan kuma zahiri ne cewa la amna wa ahadan yusalli bilailin aw naharin cewa ban hana kowa ba yi sallah cikin dare ko da rana ita ce maganan Malik da Laisu da Auza'i Malik yake cewa Allah mashi rahama ma adraktu ahlul fadl wal ibada illa hum yataharruna wa yusalluna nisfan nahar duk wasu ma'abuta karamci da farala da yawan ibada na gamu da su suna kirda don sallar su dai har lokacin da rana ta je tsakiya an rawaito daga Hassan da Dawus irin wannan magana kenan akwai wanda suka tafi akan cewa sha biyu rana ita ma an hana yin nafila a wannan lokacin to bukhari kamar yadda muka sani cewa yana daga cikin manhajin shi yana raddi akan irin mazahib wanda suka kauce akan nassi Allah mushi rahama amma a cikin hikima ba wai cewa yake ba wane yake nihi da raddi ya cika raddi malamai sun yi istinbadin fahimtar cewa mafi yawancin raddin shi a wajen kulla babu yana nuhatar abu hanifa dan abu hanifa allah mishi rahama mazhabin shi mazhabin ashabun ra'ayi ne yana dan saba ma asar da hadisai to sai al-imamu bukhari ya cika raddi akan abu hanifa amma kuma raddi na adalci ba wai har abada kai mai karamar fahimta ya mu ya mu gane da wa yake ba masu sharhi zai suna cewa wannan mazhabin abu hanifa ne bukhari yake so ya tada akan wannan maganar tashi daga kulla baban ma ya ce wallazina mana usalat inda listuwa wanda suka hana sallah a yi ta a tsakiyar rana shine umar da ibn mas'ud da hakam da malaman kufa in gani ko an ce malaman kufa su ne su abu hanifa da ɗaliban shi suka ce la yusalla fihi fardun wala nafal in rana ta zo tsakiya ba a sallah farilla ko nafila shafi'i da abu yusuf suka ce ranar juma'a banda ranar juma'a kaɗai ranar juma'a sai a yi har sha biyu dan saboda ya ce jahannama la tusajjaru fihi a ranar juma'a kwata-kwata ma jahannama ba a kunna ta a cikin hadisin abi dawud ce jaham yake ce jahannama la tusarfiya illa yawmul juma'a wuta ba a kunna ta a cikin wannan ranaku sai ranar juma'a amma a cikin shi akwai inqidai abu da ya kawo shi makahulu abun nan toga ce dan bulaguro shi dan bulaguro zai iya sallar shi a koda yaushe yace sahabbai sun kasance suna yin nafila ranar juma'a a cikin masallaci har Umar ya huto haka nan bai hutawa kuma sai lokacin da rana ta riga ta wuce rana ta karkace daga sama kenan yake nuna har tsakiyar ma suna yin nafilar su ibnu abi shayba ya rawato daga masaruku yake cewa yusallin nisfan nahar ana sallah a tsakiyar rana sai aka ce mashi inna salatu ya zai sa'a tukura sallah a cikin wannan lokacin ai an karhanta ta aka gaya ma masaruk faƙala sai ce walima me yasa suka ce mishi ai ƙohohin jahannama a lokacin ake buɗe su sai ce a salatu haqqu masta'iza minhu min jahannam in ku haka ne ya hi dacewa ma mu yi sallah lokacin dan mu nemi tsari daga gare ta lokacin da aka buɗe ƙohohinta shi yake ganin akasin ma abin da kuke gani dan saboda ba nasi bane inda nasi ne ba zai iya itiradi da shi ba babe na gaba babe na 33 al'imam bukhari yake cewa babu ma yusalla ba'ad al'asar min al-fawa'it wa nahwiha baban da ke bayanin cewa ana yin sallah sallar da ta kubuce bayan la'asar da bayan la'asar kana iya sallatar abin da ya kubuce maka da ma makamantan wannan wa qala quraibun quraib yake cewa daga ummu salma sallar nabi sallallahu alaihi wasallam ba'ad al-asr raka'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu bayan la'asar wa ƙala sai ke cewa shagalani nasu min wafa da abdulkais ga hadisi na muke faɗa wasu mutane daga wafarkin yan aiken abdulkais suka shagartar da ni ana raka'atai ne ba'a da zuhur gami da raka'o'i guda biyu da ake bayan azhar su ne nike sallata yanzu hadisi na ɗari biyar da gomiya tara al-imam bukhari ke ce haddasana abu nu'aym قال حدثنا عبد الله بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشه قالت يا جاء عائشه tana cewa wallazi zahaba bihi ma tarakahuma hatta laki Allah yace abinda annabi ya tahi da shi bai bar su ba har sai da ya gamu da Allah wa malik sai tana nihin wannan raka'o'i guda biyu wa maliki Allah ta'ala hatta saqula anis sala annabi ko bai gamu da Allah ba sai da yayi nauyi gami da sallah wa kana yusalli kasiran annabi ya kasance yana yawaita sallolin min salatihi daga sallolin shi ka'idan azamni ta'ani tana nihin arka'ataini ba'da al-asr ka guda biyu ba al-asr wa kana annabi sallallahu alaihi yusallihima annabi ya kasance yana sallata su wala yusallihima fil masjid amma bai sallata su cikin masallaci makhafata an yusaqila ala ummati idan yana jin tsoron ya tsananta ma al'ummar shi wa kana yuhibbu ya kasance yana so ma yukhaffafa anhum abinda zai sauƙaƙa musu nan tawilin Aisha shine cewa annaba abin da yasa bai sallata ta a cikin masallaci raka'a guda biyu bayan la'asar wancan raka'a guda biyu da yace a hadisin gaba da yace ya ya rama su ne saboda wafud abdul qais sun shagaltar da shi bayan wannan kuma annabi ci gaba da yi sallata su bayan sallar la'asar in wa kana idan amila amalan asbatahu in yayi wani aiki annabi tabbatar da shi yake ci gaba yayi da su sallolin raka'a guda biyu bayan la'asar amma a gidan shi ba a masallaci ba shine Aisha take faɗin dalilin da yasa bai sallata su a masallaci nan kai nauya ma al'umma shi abun ya musu nauyi wasu ma kuma suka tai akan cewa suka ƙara da ɗoriya akan cewa in ya ba da damar yi a haka nan kin bayan la'asar wasu wanda ba su sani za su gaba da yi su zarce da ita har su kai ta gurin lokacin hannun shine wa'inda gurubu shamsikin da aka ki kenan saddu zara'i ne annabi ya sa ya kauce bayinta a gabansu kamar wannan zai ba mu kuma fahimtar da malamai wanda suka tafi akan malaman fikihu cewa idan mutum ya tarro an yi sallah asuba rak'atan alfajir bai yi ta ba shi zai tashi ya maido ta zai tashi ya yi ta ko bai yi ba zai yi ta to shi ma irin wannan malamai suka ce sai dai ya kauce ma yawan maimaita ta a rama ta a masallacin ya koma da ita gidan shi ya yi don in ya ci gaba da yi sai ta yi wani jahili musamman ma in shi malami ne wani jahili in ya gani sai ya ɗauka cewa kawai ya halitta yin nafila don jama'ar dama wanda ba su sani ba in suka gani su ɗauka cewa ya halitta a wannan lokacin yin nafila ko kuma wanda yake bakin daidai ilimin shi cewa an haramta yin nafila bai fahimci ba cewa bandar kata alfajar ita dama ta wannan lokacin ce sai ya ga cewa ka saba ma nasi tun da shi bai san ba cewa ana iya rama ta shaukani yayi wannan nuna a cikin nailul awdar hadisi na gaba na 591 haddasana musaddadun qala haddasana yahya qala haddasana hisham qala akhbarani abi qalat aisha aisha take cewa ibnu ukhti ya ma taraka annabi sallallahu alaihi wasallam sajadataini annabi alaihi salatu wassalam bai bar nafila raka'a biyu ba ba da la'asar bayan la'asar indi a waje na katsu da ɗai kun gani kenan kwata kwata ma bai taɓa barin su ba kenan wannan ya nuna cewa lazimta sai kullun yake yin su to shine daga waccan ramuwar da yi annabi mai yake waye da su ba hasa bai dan saboda lokacin halacci ne ya halitta ayi sai dai illa iyaka ka aja ta ha a kai ta gurin gurubu shams hadisi na ɗari biyar da gomiya tara da biyu haddasana Musa bin Ismail in ji al-Imam al-Bukhari qala haddasana Abdul Wahid qala haddasana Shaybani qala haddasana Abdurrahman bin al-Aswad an abihi ana Aisha qalat tace rak'atan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhuma sirran wala alaniya raka'a guda biyu annabi bai barin su bai kasance ba yana barin su a asirce ko kuma a bayyane raka'atani qabla salatu subhi raka'a guda biyu kayan sallah asuba kenan raka'atai al-fajr wa raka'atani ba'da al-asr da ma raka'a guda biyu bayan sallar la'asar kenan kaga dai ƙara ƙarfin waccan magana yanzu nan gurin idan mutum yan uwa ya kasance ba karatu yake ba har abada ya fahimci wannan abubuwan ba zai fahimci irin wannan rarrabewa abubuwan nan ba ka je ka ziyarci malami masalan ya fito daga masallaci bayan la'asar kuma a gidan shi ka ga kirkiri na filfilin shi yana ta yi ba za ka iya ganewa ba amma ga shi kaga kyarar kuma abin a cikin bukhari a matsayinka na musulmi a ce ka jahilce shi kuma menene ya kawo wannan rishin karatu hadisi na 593 haddasana muhammad bin ar'ara to kuma wannan yake nuna wani abubuwa da dama inda mutum yana tahiyya zai ga cikin kutubu sitta ko bukhari ko muslim ko tirmizi ya kulla babi a kansu ya koro hadisai masu yawa wanda ba shakku akan ingancinsu amma kuma kaga cikin mujtamakin muna ta gardama da rikici a kansu me ya jayo wannan rashin karanta su kuma da rashin sanin kimar su yake cewa haddasana shu'ba an abi ishaq qala yake cewa ra'aytul aswad wa masruqan naga aswad da masruq shahida ala aisha sun shaida akan aisha qala take cewa ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya atini fi yawmi ba'd al-asr illa sallara raka'atayn annabi bai kasance ba yana zo mini bayan sallar la'asar sai ya kasance ya yi sallolin sharaka a guda biyu kenan ka ga wannan sai dai illa iyaka ba kai ta yi da yawa ba kawai guda biyu rakin na akan su mutum zai takaita an har zai yi a cikin bukhari ya zo ibn abbas yake cewa kuntu adribun nasa ma umar ibn al-khattab anhuma na kasance ina buga mutane tare da umar dan khattab akan su wannan raka'o'i guda biyu bayan sallar la'asar umar ya tayi akan hannunsa har ya sa ana bugun masu yi ruwaya ta zo a muslim annabi sallallahu alaihi yana cewa nasu min abdul qais bil islam min qaumihim wasu mutane ne suka zo kan musuluntar da wasu ƴan uwansu daga wafud abdul qais sai suka shagaltar da ni a cikin baihaqi annahu qaddama aliyan wafud bani tamim an usaqatan shagaluni anhuma cikin sunan al-baihaqi yace sun gabato alayya gare ni ke so sun zo wafad bani tamim ne suka gabato gare ni suka taho da zakkarsu su ne suka shagaltar da ni gami da wannan salloli kamar ke cikin ma'arfatu sunan wal asar na al-imam al-baihaqi wali ahmad daga ahmad yake cewa qadima alayya malun fashagalni anhuma wata dukiya ce ta zo mini ta zakka sai ta shagaltar da ni an raka'atayn gami da raka'a biyu a ruwaya ahmad kuna hanbal ibn maja daga hadisin yazid ibn abi ziyad cewa sun shagartar da shi gami da abin da suka zo da shi tsakanin wanda suka zo da zakka tirmizi kuma ya ce hadisi ne hasan yake cewa shagaluhu malum fasallahu ma ba'd al-asr summa lam ya'ud lahuma dukiya ce ta zakka ta zo sai ta shagartar da annabi gami da su daga nan kuma bayan ya rama su bai koma zuwa gare su ba nan mas'ala ce wadda magabata sosai sun yi sabani akanta wa zakara ba'adahu hadisu Aisha sai ya ambata Tirmizi kenan bayan su sai ya ambaci hadisin Aisha daga sallar raka'a bi bayan la'asar daga hanyoyi masu yawa in ji al-Imam Tirmizi a cikin sunan kin insha Allah mushi rahama hanyoyin da suka kai zuwa ga Aisha ya kawo hanyar Ayman daga Aisha wanda kuma daga cikin afrada ne nashi ya kawo daga hanyar urwa zuwa ga Aisha take cewa ma tarakahuma indi qaddu kamar yadda ya wuce na wanda musulma ma ya huddo shi hanya ta gaba hanya aswad cewa annahu lam yadahuma sirran wala alaniya bukhari ke yake ne cewa bai bar su ba a asirce ko a bayyane mun ganta ita ma muslim ya huddo ta da hanyar aswad da masaruk bukhari duka wannan sunna ce wadda ana rikici a kanta da ya zo sai ke zubo hadisan zuwa ga aisha amma ta hanyoyi daban-daban kawo ruwaya kwa da hadisi ta hanyoyi daban-daban ko zuwa ga mutum ma'abucin maganar wannan yana ƙarfafa wannan magana da abin da ke cikin ya kawo shi da sananin shi bukhari lahiyayye ne bai da wata matsala to amma kuma yana son ƙara ƙarhin dalili da ƙara ƙarhin hujja sai ke kawo shi bayan abin nan bayan ya kawo shi ta hanya ɗaya kuma sai ya kawo kama a ce ga labari ne ya zo malam suleiman ya ce kaza sai wannan ya zo ya ce na ji shi ya ce kaza shi ma wannan ce eh ni ma na ji shi wannan ma ce eh ni ma na ji shi ka san da cewa akan haɗa su mutanen suka ƙari suka yi yawa kuma amintattu sikat labarin zai karhi sama da a ce mutum ɗaya kawo shi to shine bukhari yake nihi yayi ta koro ruwayoyin ta hanyoyin da suke kai mu zuwa ga aisha hanyoyi daban-daban muslim ya rawaito shi a cikin hadisin ta hadisin ummu salma da dawus daga gareta daga abdullahi ibn zubair kamar yadda zai zo a cikin nan dara kuduni Allah mushi rahama ya ambaci sabanin hanyoyi zuwa ga Aisha a shinhuda a cikin littafin shi sannan sai ya ce wa sahihu anha abin da ya inganta daga Aisha ma rawahu Abdullahi abin da Abdullahi ya rawaito shi da Hisham ɗiyan Urwa daga babansu daga gareta wa qala fi musnad ummu salma a musnad ummu salma yake ce hadisin bukair ibn ashaj asbatuha wa asahuha shi yahi tabbata kuma shi yahi inganci al-imam dara kudini yana daga cikin sunan kinshi yana da sunan dara kudini a kamar da alimamul bai hage ke da sunan duka wannan manya-manyan littattafai da ɗalibin ilimin hadisi bai wadatuwa gare su dara kudini shi kuma sunan kin shi ya yi huce da wannan shin huda bayanin hanyoyin da hadisi ya zo da bambance rubabbu da na kirki a ciki don saboda shi malamin ilalul hadisi ne duk da in yayi sunan kin yayi shi a matsayin sunan kamar yadda su abu dauda da wa tirmidhi suka yi sunan amma kuma ya ɗan rinjaya da karkata zuwa ga janibin ilal don saboda aikin shi ne mun ga cewa a ilal ba a yi kamar shi ba kuma ba za a yi irin nashi ba dara kudi ne Allah mu rahama ya ce wa fiƙihul babu zahirun kama turjima lahu fiƙihun baban zahiri ce kamar yadda alimamul bukhari ya tarjama shine cewa raka'a guda biyu ta azhar mutum yana iya rama ta bayan la'asar in bai same ta ba ya zo a wata ruwaya daga aisha cewa su kansu ba sunna ne na la'asar din dan ita tana cewa yusallihu ma qabla la'asar yana sallata su kahin la'asar tana yiwa kuma ya kasance na kahin azahar ne yake ramawa ko kuma na kahin la'asar kuma ana kiyasti a gare shi yake cewa kullu salatin laha sabab dukkan sallar da ke da sababi ana kiyasta ta akan wannan ramuwar da annabi yayi shine abin da bukhari yake nihi da yace wa nahawiha da makamantanta kulla babi da tarjama ga al-Imam al-Bukhari da malamai suke cewa fiqh al-Bukhari fi tarajimihi fahimtar sahih al-Bukhari da sanin ilimin da ke kumshi a littafin shi yana ga kalkashin fahimtar tarjamomin shi nan da yace babun ma yusalla ba al-asri min al-fawaiti sai yace wa nahawiha karin wani hawi haƙin na yana nihin zawatul asbab ba ma sai tazar asarƙin da ta kubuce ba ya ce wale sai da lalubi fi'ilihi kafa dalili da aikin annaba alaihi salatu wassalam a karan harko da dawwama shi akan abin yana nuni akan cewa ala fi'iliha khasun bihi alal asa cewa keɓantacce ne gare shi ga wata magana mafi inganci kamar da shi malam yake faɗa cewa a sallata bayan la'asar in kuma a meƙe ba ga wanda suka kubuce ma ba khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam dabari yake cewa fi alzalika tabyina li ummatihi anna nahyu kana ala wajhi al-karaha lit-tahrim al-imam dabari Allah musharhama ya ce abinda zan mu ce annabi kawai ya aikata wannan nafilolin guda bi bayan la'asar dan ya bayyana mana cewa hanin da yayi sallah bayan la'asar makaruhi ne ba haramun bane kuma karhancin shine saddu zari'a dan ka aba da kofa mutane su yi ta yi har ta kai ga lokacin haramcin da aka hana shine ketawar rana bai haƙi yake cewa al'akabaru mashiratun ila tisasihi bi isbatihi la ila asalil qada labarai da suka zo suna nuni in ji al'imamul bai haƙi zuwa ga cewa abun keɓance ne ga annabi sassauwa kenan wannan suna da awar khususiya ne da bai haƙi da ibn al-mulakin cewa khususiya ce ta annabi alaihi salatu wassalam yin sallah guda biyu bayan la'asar amma kuma malamai suna cewa babu dalili akan khususiya bai haƙi a sunan al-kubra yi wannan bayanin hadisin ummu salma a cikin shi akwai kyarara cewa bayan hani ne aka yi wannan abin fala mai kuma ni da ata sihul asari ala mazhabihi da awan naskhi fihi bi ruwatin da'ifa ana fi hazil qissa babu wanda zai zo yace mana da awar cewa sallolin nan guda biyu bayan la'asar mansukai ne an shahi su basin aiki dan bayan su ne bayan hanin ne annabi kuma aka ga yana yi hamma take cewa nace ya ma'aikin Allah shin zan rama su idan sun kubuce qala la sai yace mata a'a wanda wannan ruwaya ce ta alimamu ahmad amma tana da illa kamar da malamai suka yi nuni a kai babu na gaba babu tabkiri bi salati fi yawmin gaimin baban da ke bayani sabko gami da sallah a yi sabkon yin sallah a cikin wunin da ya kai girgije a ciki al bukhari Allah mishi rahama hadisi na 594 da sanadi muttasa yake ce haddasa mu'az bin fadala قال حدثنا هشام عن يحيى يحيى بن ابي كثير shine yahya ibn abi kasir wanda yake ce ma dan shi ya bunayi la yunalu in bi rahatil jismi ka sani cewa ya dana ba a samun ilimi da san hutun jiki san hutu da neman ilimi ba su gamuwa guda daya in ji a mukaddiman muslim yahya ya ga ma dan shi haka daga abi kilaba yake cewa anna abul mali haddasahu abul mali ya bashi labari kale yake cewa kunna ma a buraida fi yomin zigai mun kasance tare da buraida a cikin wani wuni ma'abucin girgije faƙala sai ke cewa bakkiru bi salatu ku yi sabko gami da sallah fa inna nabi sallallahu alaihi dan annabi sallallahu yana cewa man taraka salatal asr duk wanda ya bar sallar la'asar habida amalu duk aikin shi ya rushe wanda ya bar sallar la'asar wannan hadisi ya gabata a cikin hadisin da ya gabata babu man taraka al'asara babin da ke bayani wanda ya bar sallar la'asar a hadisi na 553 al-imam al-bukhari ya gabatar da shi ibn al-munzir Allah mashi rahama ya ce yayi huddo daga littafin shi yake cewa an yi ruwaya daga Umar bin al-Khattab annahu qala yake cewa idza kana yawm gaimin idan ranar girgije ta kasance fa akhiru zuhur ku jinkirta azhar wa ajul al-asr ku gaugauto da la'asar yana nihin jam'u baina salatayn fi laylil fi laylatil madar wa huwa qawlu malik wannan ita ce magana ta al-imam malik Hassan al-Basri yake cewa akhiru zuhura wal maghrib ku jinkirta azhar da magariba wa ajilul asr wal isha al akhira kuma ku gaugauto da la'asar da sallar isha ta ƙarshe kenan jam'in da za a gaugauto wannan a jinkirta wacce a gama su a tsakiya kuma wannan ita ce magana al-Imam al-Auza'i malaman Kufa suka ce yu'akhkhiru zuhur wa ajilul asr a jinkirta azhar a gaugauta la'asar wa yu'akhkhiru al-maghrib a jinkirta magariba wa yu'ajilul isha a gaugauta sallar isha an yi ruwaya daga mutarrif daga malik cewa ya so gogoto da sallar lisha a yi ta da wuri a cikin daren da aka ga akwai girgije a ciki kama na lokacin da muke ciki daga an ga alamun hadari ba ma sai ya zo ya fara ruwa ba da an ga cewa gabas da hadari alamun hadari kawai sai a sai a sallaci sallar lishaƙin a wannan lokacin wannan magana ce ta al-Imam Malik ashahab yake cewa la ba asabi ta'khiriha ila sulusul laili babu lahi amma jinkirta ta hajju zuwa sulusun dare ɗaya bisa ukun dare kenan a cikin kuma akwai wata magana daban ta Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa ajjulu zuhra wal asr ku gaugauta ku jinkirta azhar da la'asar magariba kuma ku jinkirta ta muhallab yake cewa la yasihu tabkiru fil gami illa bi salati al asr wal isha bai inganta ba a gaugoto da wasu salloli a jinkirta wasu salloli a ga lokacinsu in ban da sallar la'asar da sallar lisha don saboda su suna haɗuwa suna tarayya a cikin lokaci ya ce alatara annahu wani ma fil matsar baka gani malamai sun ce ina iya gama su a cikin ranar wannan da ake yin girgije cikin lokacin harko kuma ita ce sunna ta annaba alaihi salatu wassalam babi na gaba babi na talatin da biyar al'imamul bukhari yake cewa babul azani ba da zahabil wakati baban kiran sallah bayan lokaci ya tahi hadisi na ɗari biyar da gomiya tara da biyar al'imamul bukhari yake cewa haddasana imran bin maisara ƙala haddasana muhammadu bin fudail ƙala haddasana husain an abdullahi bin abi qatada an abihi ƙala yake cewa sirna ma annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan mun yi tahiyar dare tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare faƙala ba'adul qaum wasu daga cikin mutane suke cewa lau rasta bina ya rasulullah da kai ɗan ririmi da mu ya ma'aikin Allah at ta'aris dan bulaguro ya ɗan tsaya a wani guri ya huta ya wuce shine at ta'aris yace akhafu an tanamu ani sala ina jin tsoro ku yi barci gami da sallah dan annabi ya ga cewa doguwar tahiya suka yi suna kwashe da gajiya qala bilal sai bilal yake cewa ana uqizukum ni na tada ku ga mazaje wanda ana cikin gajiya suke fifita ibada su akan hutun jikinsu yadda kowa ya gaji shi ma ya gaji amma da ke annabi sallallahu alaihi ya faɗi illa sai bulal yake cewa ni na dau nauyin zan tada ku in kwana a farki fa taja'u wa asana da bil arin zaharahu ila rahilati suka kwanta suka kishin gida sai bilal ya dan jinginar da bayan shi zuwa ga sirdin shi ba kwanta bai kwanci wanda zai yi barci fa galabatu aynahu fanama sai idan shirin jaye shi shi ma yayi barci dan saboda yana kwashe da gajiya fastai kazan nabi sallallahu sai annabi sallallahu ya halka wa qad dala hajibu shamsi hagga shi kaskwan rana ya bullo fa qala sai annabi yace ya bilal aina ma qulta bilal ina magana da ka fada ta cewa zakata da mu qala sai ke cewa ma ulqi ma ulqiyat alayya nawmatun misl haqaddu ba taba aiko mun wani barci kamar irin wannan ba da dai shi ma wani irin mugun barci ne yazo ya kwashe shi bilal kin kuma Allah ya kaddara haka ne da manuhar ya shar'anta wata shari'a kala sai ke cewa inna allaha qabada arwahakum hina sha'a ku sani cewa Allah ya amshi rayukan ku lokacin da yaso dan saboda barci amsar rai ne kamar yadda mutuwa amsar rai ne kamar yadda Allah madaukin sarki ya bamu labari yace waraddaha alaikum hina sha'a kuma ya maido muku rayukan ku lokacin da yazo al-imamu al-qurtubi Allah mishi rahama a cikin at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul akhirah yayi bayanin yadda karban ran yake wanda suka kasance masu rayuwa suna cikin ran suna lahiya lau mutum yana bace in yayi barcin shi yayi kwanciya suna gamuwa da rayukan wanda suka suka mutu har ma su yi ta tattamna su ta hirarrakin su in sun je komowa sai Allah madaukin sarki su wancan su so su biyo su cewa su ma su komo duniya sai Allah madaukin sarki ya sa mala'ika ya ce musu ku Allah ya riga ya yanke muku ajalin ku babu magana ku koma su wannan suna da sauran shan ruwa sai su koma ko sai ku tsaya kuma gobe ma haka nan yace ya bilal kun fa azin bin nasu bi sala bilal ka tashi kai kiran sallah fatawadda a sai yayi arwalla falan martafa'at shamsu yayin da rana ta dago wa biya da ta yi haske kama fa sallah sai ya tashi yayi sallah nan gurin malamai sun yi sabani akan abinda babban abinda da nan gurin ake ni kiran sallah abinda Bukhari ya kulla babi a kan shi shi zan mu ɗauka don hadisin ya ɗauko abubuwa da dama mun taɓa wasu abu kaɗan a can baya shi kuma ƙa'ida duk lokacin da aka kulla babi irin hadisi da ya ƙumshi abubuwa da dama kawai bakin abin da aka kulla babin ake magana da shi ba sauran abubuwa ba su ma an kai zuwa gare su ya ce a saɓani a kan abin da Bukhari ya kulla babi shine kiran sallah ga sallar da ta riga ta kubuce sallar ramuwa al'imamu ahmad ya tafi akan cewa halaka ne mutum in zai yi sallah da ta kubuce ta ramuwa ya mata kiran sallah ita ce magana abu ayub kuma sun yi hujja da wannan hadisin malaman kufa suka ce idan ya mance sallah guda ɗaya yake son ya rama ta a gobe to wannan yana iya mata kiran sallah kuma ya yi ikama idan bai aikata ba sallar shi kuma cikakka ce ba laifi bane nan bai kiran sallar ba sauri yake cewa sallar da ta riga ta kubuce ba a mata kiran sallah ba a mata iqama to kamar nafila ake yin ta Muhammad bin al-Hasan yake cewa idza azana fihi fa hasan in ya mata kiran sallah abu ne mai kyau in kuma ya sallace ta da iqama kadai kamar yadda annabi ya aikata a ranar gazwatul handaq shi ma abu ne mai kyau nan yayi kiran sallah can ba a yi ba Malik da Auza'i suka ce zai yi iqama kawai ga sallar da ta wuce ba zai mata kiran sallah ba su bisa ambaci kiran sallah ba kamar yadda yake a zakhira littafin al-Imam al-Qarrafi babban malamin Malikiya Shafi'i yace zai mata iqama ba zai mata kiran sallah ba a magana shi tsohuwa a cikin magana shi sabuwa kuma yace zai mata kiran sallah hadisi yana shaida ga abin da ya faɗa wanda suka yi hani akan cewa ba za a ma sallar da ta kubuce ba kiran sallah hadisin gazwatul khandaq suka dogara da shi an rama su ga baki ɗayansu ba tare da abin nan ba annabi ya rama ba tare da ikama ba hadisin kuma a cikin shi akwai fa'idoji akwai ilimi na farko annabi alaihi salatu wassalam lokacin da yayi barci ya yi barci kamar yadda sauran jama'a suka yi kuma ya gabata an yi gami bayani da muka yi cewa bai ci karo da juna da cewa ina yana ta namu da namu kalbi zuciyata tana batta barci fa'ida ta gaba al-imamul muhallab muhallab ibn abi sufra ya gabata yake cewa annal hadisa dalun anna salatar wusta salatu subhi hadisi ya ya yi nuni akan cewa sallah ta tsakiya ita ce sallah asuba shi yasa aka yi karfafa akan abin kiyayewa da ita wannan kuma ya gabata akan cewa mun yi bayani cewa mafificiyar magana shine cewa sallar asuba da maganganunsa da dama akai da yake cewa annabi sallallahu alaihi ya halka lokacin rana ta riga ta huto barin sallah dai sai da rana ta huto ya halitta ji a jinkirta sallah dan saboda ta je lokacin hudawa mun wuce baya can cewa lokacin da take hutawa kada a yi sallah a wannan lokacin haka na lokacin hada shine annabi sallallahu alaihi ya kauce ma ya kiyaye ma na gaba cikin shi nan kuma akwai hujja ga maganar al'imam malik da yake cewa asuba rakatan alfajir idan ta kubuce ma mutum ba zai rama ta ba al'imam malik ya tahi akan cewa rakatan alfajir in ta kubuce maka kai sallah asuba babu maganar ramuwa kamar yadda magana shike cikin mudawwana kuma wannan hujja ce gare shi yace dan a cikin nan annabi bai rama rakatan alfajir ba a wannan barcin da ya ɗauke su a shahabu yake cewa an tambayi malik hal raka a rakatai da fajar hina nama an salatu subhi hatta dala'ati shamsu faqala ma balagani al-imam malik an tambaye shi ashhab yace an tambayi malik shin annabi a wannan qadiyar da aka yi barci ya ɗauke shi da ya tashi ya rama rakatai al-fajr al-imam malik yace labari bai iso mini ba al-imam malik Allah mishi rahama yana cikin malamai masu tsantsani yana cikin hafiz imam a cikin ilimin hadisi amma da ɗai baka ji yana cewa babu kazan nan kwata-kwata sai dai ce ban sani ba ko kuma labari bai iso mini ba ba zai iya buɗe bakin shi bai ce babu kwata-kwata a cikin ilimin hadisi Allah mashi rahama wannan magana tashi tana cikin annawadir wa ziyadat ashhab yake cewa balagani annahu raka'a labari ya iso mini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'ance su Ali ibn Ziyad yake cewa wa qalahu ghayru Malik wasu wanda ba Malik ba sun hadu haka wa huwa ahabbu ilayya an yarka abinda shine na hiso akan cewa mutun yarka an ce su Malik ba koriya bai ci dai labari bai iso mini ba wanda labari ya iso mishi kuma shi sai je yayi wannan ita ce maganar malaman Kufa da Sauri da Shafi'i Malik yake cewa in ahabba an yarka huma min fa'itatin ba'da tulu'i shamsi fa'ala in mutun yana so ya rama rakata al-fajr bayan rana ta riga ta huto babu laihi sai aikata abin shi kamar yadda yi bayani a cikin almudawwanatul kubra nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana ganhara bayan darasin da muka yi magana zan mu raba asani kamar yadda muka yi bayani a cikin darasi insha Allah kamar yadda suke ga sunan zama gani nan shine sanadi nan kuma baya kamar yadda malamai suka saba ita ce ijaza bin ruwaya abinda ake nihi da sanadi kamar yanzu nan gurin gashi an gaya maka cewa ga sanadin da ake ruwaita shi wannan littafi na sulasiyat daga malaminka har zuwa annabi alaihi har zuwa al bukhari daga bukhari har zuwa annabi alaihi salatu wassalam wannan sanadin ne an baka shi daga bayan wannan kuma sai ijaza ijaza kuma ita ce tana da mahimmanci a cikin ilimin hadisi mun gani a cikin ɗurku tahammulul hadisi a takarib wannan guda takwas hanyoyi guda takwas ta ko ijaza in na baka wannan a ka'ida ta ilimin hadisi ba zaka ba kowa ba kai dai ka samu kana tare da ita amma ba zaka ba kowa ba bai halitta gare ka ko ka bashi ka bashi ta hanyar haram ba abin da zata mishi to sai ya zamana hai an gama maka da ijaza in ma ta baki in ma ta rubuce mafi girman farala kuma bayan an baka ta rubucen a gama da bakin cewa na halitta maka ruwaita wannan littahi ko kuma wannan sulasiyat na karantar da kai nan gurin da siga tana sha bambam sanar da sulasiyat al-bukhari min kitabil jami'u sai bayan bismillah ana masalan ana fulanin wa fulanin wa fulan arwi kitabu sulasiyat al-imam al-bukhari min kitabi al-jami'u sahih an shaykhi masaud imagar wa huwa yarwihi an shaykhihi fulan har zuwa karshe a ƙarshe kuma muka yi musu addu'a Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu da dukkan rijalul asani rikin nan tare da annabi alaihi salatu wassalam fi dar karamatihi daga nan kuma sai ijaza ita ce ijaza bin ruwaya siga ta malamai tana sha bambam akan bada ta yadda kowane malami yana da siga shi da yake bada nan muke cewa alhamdulillahi allazi tasal ummatul muhammadiyya bil asanidil masula ila rasulihal ma'mul al karim al mukhtar wa a'lamahum bi anna hifzahu min hifzi dinihum alqawim Allah ya sanar da mu cewa kiyaye sanadi kiyaye addinin Allah ne game da tagayyara wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa ar-Raufur rahim al-hadi ila siratal mustaqim wa ba'd fa yaqulu al-abdu al-faqir raji rahmatu rabbih mas'ud imgar innahu qad sami'a minni tawadu'an minhu al-akhul karim al-sheikh fulan ibn fulan juz'u sulasiyatul bukhari kenan ina tabbatar da cewa wani dan wani ya saurari sulasiyatul bukhari daga gare ni sun mastajazani sannan ya nemi ijaza ta fa ajaztuhu sai na halitta mishi ya nemi in halitta mishi ruwaya ta sai na halitta mishi ijaza sahiha bi sharɗi hal mu'tabaru inda ahlul asar ijaza sahihiya wannan ibara yadda ka ganta haka zaka ganta tun daga zamanin magabata haka ake rubuta ta ba wanda ya yi kokarin kiyaye hibzut turas kamar malaman hadisi wannan kalmomin da zaga ina rubutawa haka malamai suke rubuta su tun zamanin su bukhari bi sharɗi hal mu'tabaru inda ahlul asar ijaza khassa biha da'iyan Allah ta'ala an yassira lahu amrahu wa yuwaffiqahu li kulli khairin wa an yanfa'a bil islam wal muslimin malamai da sun riga sun san cewa malami ya ma ɗalibin shi addu'a karɓaɓɓa ce kamar addu'a ma'ahi ce to suna ƙoƙarin goya ta da addu'a ga ɗalibin da suka ba ma ijaza sannan sai kuma alwasiya wasu suna ba da wasiya sanadi ijaza wasiya wasiya suna gama ta a cikin daban wasu kuma suna ba da ta ita ma daban a matsayin takardarta daban sai nan ni na gama su a ciki wa usihi wa nafsi bi taqwallahi fi sirr wal alan wal alamu bima ta'allama minna wa min ghayrina muna mushi wasiya da karan kanmu ma da cewa kiyaye dokokin Allah a asirce da a bayyane don saboda mutum ya riga ya zama na cikin ya sa kan cewa zama na cikin marawaitan hadisin annabi alaihi salatu wassalam kai zama na kana da sanadi da ya haramta wannan abin ruwaya daga gare ka har zuwa annabinka kuma a same ka kana aikata abin da ya saba ma haka nan abin ya yi aibu ya yi muni shi yasa malamai suke gama ma ɗalibi da cewa muna mushi wasiya ya kiyayi dokokin Allah da abu da aiki da abin da ya karanta daga gare mu da ma wanda ba mu ba wa takhalluqi bi akhlaqi ahlil hadis ya yi ɗabi'antu da ɗabi'u na malaman hadisi wanda an san su da kiyaye dokokin Allah wata masu bil kitabu wa sunna wa zabbu anhuma wa da'awatu ilaihima da riko da kitabu wa sunna da kuma ba su kariya da kira zuwa gare su kuma da karantar da ilimin mukansu yace wa Allah ya sani wa walidayya wa shuyukhi min salihi du'aihi fi khalwatihi fi hayati wa ba'da mamati kuma bayan abun wannan duka wanda ya ji duk wanda ya samu wannan solasiya da bayan gashi a rubuce ya samu izini babban abin da muke nema nike bara a gare shi addu'a gare mu gare ni ni karan kaina da ma ma'aifa da ma malaman mu gabaki ɗaya cikin addu'a bi zahar gaib cikin rayuwa da bayan mun mutu haka suke ba da wasiya Allah maɗaukin sarki kuma ya karba addu'a babban bukatu da muke nema duk wanda ya ji muna barar addu'ar Allah maɗaukin sarki ya arzuta mu da ikhlasi cikin karantarwa kuma wannan niyoyi muna da ina da niyoyi masu yawa akan karantarwa karantar da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam idan mutum har ya bi mu wannan ba komai bane so mun taɓa ne ba mu hara komai ba inda har mutum zai biyo mu tiryan tiryan akan karatuttukan nan abinda muke roƙo kowa ya addu'a Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan niyoyi da muke da su na karantarwa da ba da ilimi na ma'aiki alaihi salatu wasalam da littafin Allah bayan wannan kuma sai addu'ar Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe kuma ya karɓi rayuwarmu akan wannan hanya da mun riga mun sani malaman hadisi Allah musu rahama suna da tarihin kyakkyawan ƙarshe Allah musu rahama mun ga Abu Hatimur Razi a gadar rasuwa ya tashi ya jayo hadisin wannan sanadin hadisi suna jayayya akan sanadin hadisin wannan abun ga hadisin da yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa wani ya rawaito shi wani ya rawaito shi ya ɗago kan shi ya ce ku tada ni ana tada shi ya ce haddasana fulanin wa fulanin wa fulan annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daga nan bai ƙara harafi ko ɗaya bai bar duniya abu hatimur razi wanda ba a yi hafizi a duniya kamar shi ba to haka muke barar wannan addu'a Allah madaukin sarki ya karbe mu akan wannan hanya dan ita ce hanya mai bullewa ita ce hanya ta gari ta malaman hadisi haka nan kuma muna barar addu'ar babbar bukata akwai littattafai da dama wanda a cikin zuciya muna da gurin su duk wanda ya kasance ɗalibin hadisi ne ko malamin hadisi ne har abada har mutuwar shi bai rabuwa da gurin littattafai da akwai su manya-manya tili-tili wanda mutum yana bukatar su to abinda muna barar addu'a Allah ya hore mana ya sauƙaƙe mana hanyar samun su da hanyar mallakar su wani zai yi mamakin littattafai ba ga su bai zama ana samun masu mujallar biyar masu mujallar goma masu wannan duka karamar harka ce ba irin su ba ake magana kai tsaye zan mu abin nan wani ya tashi dan saboda wanda aka kira ba sai ya taho ba murtaza sharif mudassir imam rufa'i aha sumailu alhaji umar adam abubakar muhammadu sa'ad habibu ahmad muhammad talha umar muhammadu habib rabi'u alhaji usman hassan